أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا بيو غوتا عفوا ترى غوتا جماد الآخرة شكرة دبو da arba'in da hudu hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da biyu ga watan daya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله yawa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin alkabiratun rabi'a ma'ana manya-manyan laifi da malam ke lissafo mana mun shiga na hudu daga ciki shine bayani game da a tarkus sala barin sallah a satin da ya gabata mun fara bayani ne game da bangare ɗaya daga cikin tarkus sala ɗin kamar yadda na faɗa muƙaddima cewa barin sallah ya kasu gida biyu akwai barin sallah gaba ɗaya akwai kuma attahawunu biha shine wulaƙanta ta ko tozarta ta ko rashin cika rukunanta ko sharaɗanta ko ruku'inta da sujjaninta ko abin da yake da alaƙa da ita to idan zamu lura yan uwa za ku ga satin da ya gabata mun tattauna ne akan a wulakanta sallah da rashin yin ta yadda ya kamata yau kuma insha Allah ta'ala malam zai ci gaba bayani ya ci gaba da bayani akan wulakanta sallah amma bangare mafi hadari daga cikin barin sallah shine barin sallah gaba daya rashin yin ta gaba daya wanda mun yi bayani muka ce shi kashi na farko laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuffuka kabira ce babba abu ne mai matsala kwarai da gaske addinin mutum amma tare da haka bai kai ya fitar da mutum daga addinin musulunci ba amma kashi na biyu wanda za mu shiga bayaninsa a yau insha Allah ta'ala to shi shine mafi haɗari daina sallah gaba ɗaya wanda shi barinsa daina ta gaba ɗaya to fitar da mutum ne yake daga musuluncin gaba ɗaya Allah ya kiyaye mu za mu tashi faɗin malam wa Allah ta'ala mukhbiran an ashabil jahim nan ne za mu tashi ko? malai ce wa Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mukhbiran an ashabil jahim yana mai ba da labari game da ‘yan wuta ma salakakun fi saƙar ƙalu lamnaku minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna cikin suratul muddaffir Allah subhanahu wata'ala yana bayani game da tambayar da 'yan aljanna za su yi wa 'yan wuta Allah maɗaukakin sarki ce fi jannatin ya tasa'aluna anil mujrimina ma salakakum fi saƙar ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ce fi jannatin su ‘yan aljanna wanda suka samu rabo wanda suka yi aiki na kirki suka yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya a duniya suka bi shari'ar da manzanninsa suka zo da ita idan suka shiga aljanna to za su yi tambaya game da ‘yan wuta’ za su yi tambaya game da halin da 'yan wuta suke ciki wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce idan mutum ya duba bai ga wani daga cikin 'yan uwansa ba ko abokansa ko wanda suke tare da shi to zai tambaya ina wani shine a fi jannatin suna cikin aljannatai ya tasa'aluna suna tambaya me suke tambaya anil mujrimi na game da mujrimai sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu shi kamar ya nuna musu su kamar yadda wasu daga cikin malamin tafsiri suka faɗa haka babban malamin tafsiri ibn kafirin alaihi rahmatullah ya hikaito cewa su yan wuta suna cikin wutar suna ɗanɗana azaba su kuma yan aljanna suna kan gadajen su na ni'ima Allah maɗaukakin sarki zai haɗa su e za a nuna wa shi ɗan aljanna ɗan wutan da yake son gani za a nuna masa shi zai gan shi wasu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce ai su yan aljanna za su tambayi mala'ikun da suke kaiwa da komo suke musu hidima ne ina suwa ne ina suwa ne sai su kuma mala'ikun su tambayi 'yan wutar game da halin da suke ciki to amma da idan muka kalli siyakin ayar za ku ga zance na farko shi ya fi dacewa da ayar ma salaka kun fi saƙar za su tambayi su ce menene ya sa ku a cikin wuta ai ma a da kun fi saƙar menene ya shigar da ku cikin wuta su 'yan aljanna ya su tambayi 'yan wuta Allah kiyaye mu idan suka tambaye su su kuma za su ba su amsa amsa ta farko yan uwa da suke fara ba su shine qalu lam nakum minal musallina shine amsa abu na farko da suke fara gaya musu duk sauran laifukan da suka yan uwa ku fahimci yadda abin yake ba su kawo su ba sai sallah suka fara kawowa suka ce lam nakum minal musallina ba mu kasance daga cikin masu sallah ba ba mu kasance daga cikin masu sallah ba yan uwa a nan wajen me za mu iya fahimta shin daina sallah gaba ɗaya ko kuma wulaƙanta sallah siyaƙin abin da zai zo a gaba shi zai nuna mana abin da ake nufi sauran maganar ta shi zai nuna mana daina sallah suke nufi gaba ɗaya ko kuma wulaƙanta sallah suke nufi da suka ce lam nakum minal musallina ba mu kasance daga cikin masu sallah ba suka ce abu na biyu wa lam nakunu tu'imul miskina abu na biyu suka ce ba mu kuma kasance daga cikin masu ciyar da miskinai ba Allah subhanahu wata'ala dukiyar da ya bamu a duniya mun hana mun yi koro mun rike wanda ya cancanta a basu mun hana shi wanda ya cancanta a bashi ba mu bashi ba to wannan shi mana ɗaya daga cikin sababin da ya sanya suka shiga wutar jahannama to anan wajen malami suka ce lam nakum minal aw lam nakun nu'imul miskin ba mu kasance daga cikin masu ciyar da miskinai ba ciyarwar da take kai mutum zuwa ga wuta idan bai yi ba ‘yan uwa ita ce zakka ta wajibi zakka ta wajibi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sare maka dukiya dukiyarka kuma ta kai nisabi ta kai adadin da shari'a ta ajiye idan ya kai za a fitar da dukiya kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da wani abin a yanzu a kalan da wannan karan idan kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da wani abin kuma suka shekara to sai ka fitar da wani over 40 a ciki sai ka bawa Allah maɗaukakin sarki to idan mutum ya tara dukiya ya hana zakka to wannan ya hana dukiyar ya hana bai ciyar da abin da yake na wajibi a kansa ba suna ɗaya daga cikin wanda ya shiga cikin irin wannan su ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake musu narko da wallazina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi sai Allah ya ce me fabashirhum bi azabin alim wanda suke taskance dinare da azurfa ba sa ciyar da shi saboda Allah sai Allah ce a musu bushara da azaba mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki ce yau mai kuwa alaihim haka ne ko yau mai yuhma alaihim fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum sai Allah ce haza ma kanastum li anfusikum za a yi musu lalas ɗin wannan dukiyar tasu e wannan dukiyar tasu za a mai da ita wutar jahannama a narkata a rinka ƙona su da ita a rinka ce musu kuma haza ma kanaztum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kawukan so da haka wanda ya hana zakka ta wajibi yana ɗaya daga cikin wanda rashin ciyarwarsa zai kai shi wuta ciyarwa ta wajibi ta biyu wacce ita ma tana kai mutum wuta yan uwa ita ce ka tozarta abin da kake ciyarwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora maka nauyin ciyar da su ka tozarta su ‘ya'yanka da matanka da wanda nauyin su yake a kanka to su ma wannan ciyar da su dole ne shi ma idan ka ƙi yana ɗaya daga cikin walam naku nut'imul miskin ciyarwa ce ta wajibi dole ne sai an yi ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa kafal mar'u isman ay yudayyi man yaqut ya ishi mutum babban laifi ya tozarta wanda yake ciyarwa wanda ya dogara da kai sai ka je ka samu zaka kawo masa ya kasance ka tozarta shi to annabi ya ce ya ishi mutum girman laifi ya kasance haka yake saboda haka sauran duk ciyarwa da take ba wannan ba to ba ta kai wannan girma wajen wajabci da kuma jawo mutum matsala idan ya ƙiyinta ba sai kasance sai ciyarwa da take ta mustahabi da wacce kuma ake so shine sadaka ta yau da kullun da ake yi amma dai zakka da ciyar da iyalinka wannan sune abin da suke na dole to abu na uku da yan wuta ya su faɗa shine wa kunna nakhudu ma'al kha'idina za su ce kuma mun kasance mana kutsawa cikin saɓan Allah maɗaukakin sarki ma'alha'ibina tare da masu kutsawa ma'ana sun kasance suna cakuduwa da duk inda ake saɓan Allah sai su je su shiga cikin masu saɓan Allah su saje da su su masu saɓa Allah to wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kai su wuta musamman wannan zamanin da muke ciki za ga saɓan Allah maɗaukakin sarki abu ne mai sauƙi eh saɓan Allah maɗaukakin sarki ya zama to abu ne mai sauƙin yi nan da nan idan mutum yana so ya saɓa Allah maɗaukakin sarki ga hanyoyi nan daban-daban da saban Allah maɗaukakin sarki abu ne wani lokacin za ga da ɗan wahala akwai nau'in saban da idan aka ce ka je ka yi kai ba za ka iya shi ba me dalili saboda baka san inda za ka je kai ba ko baka da hanyar da za ka je kai amma mutum yana kwance a gida akan ganinsa zai saba Allah maɗaukakin sarki hanyoyin saban Allah subhanahu wata'ala sun sauƙaƙe wa al'umma sai dai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mu kuma za ka ga duk abubuwan da suka zo mana galibi mutanen mu kawai sai su rungume su ba sa tantance alkhairin su su ɗauka su kuma tantance sharinsu su zubar a'a sai kaga gaba ɗaya kawai mun runguma duk abin da ya zo mana kamata a matsayin na musulmi mu rinka mana da mizani shine sai mu tantance shi abin da yake na alkhairi sai mu ɗauke shi abin da yake kuma ba shi da kyau sai mu aje musu kayan su amma duk abin da ya zo haka muke ɗaukar sa yanzu misalin da zan ba mu shine kalle kayan kallace kallace da muke ajewa a gidanmu satellite da sauransu kaga satellite akwai tashoshi da suke da yawa na addini ne ko za ka kalli wa'azuzzuka za ka kalli malamai suna karatuttuka sosai za ka karu akwai inda za ka kalli yadda za ka alkinta lafiyarka da sauransu duk a cikin tv gefe ɗaya kuma akwai mai akwai wanda suke watso mutane suke furzo mutane guba gashi nan diramomi ne tun daga tun daga safe har dare ana yi awa 24 da an gama wannan sai a sako wancan kuma duk babu wani wanda zai koya maka tarbiya ko ya maka ko ya koya ayyanka abin da ya kamata su koya abu ne kawai da aka sako su saboda lalata tarbiyar ƴaƴanmu gashi nan ga na turawa suna yi na larabawa suna yi na canis suna yi mu ma ga namu na gida kuma duk gashi nan sai wanda ka ga dama zaka kalla to sai kaga kawai mutum mun zo mun saki tashoshin a gidajen mu gasu nan kai baka nan yara da mata sun zo sun buɗe wanda suka ga dama idan kana nan kace kai sunna tv za ka kalla idan baka nan ba sai arewa 20 boko sai arewa 20 arewa 24 ta kuce Allah ya saka mana wannan tashar wallahi ta cutar da mu wallahi ta cutar da mu tana kan cutarwa wallahi kuwa saboda ku fahimci wani abu yan uwa abinda abinda sa ku ga a duniya ma a duniyance ana promoting din waɗannan yan drama din da sauransu ku duba suna ɗaya daga cikin wanda suke saurin tasiri ga mutanenmu wallahi yan uwa daga lokacin da wasan hausa ya yi boosting a cikin ya shigo sosai aka karɓe shi zuwa yanzu wallahi illar da ya mana ba za ta irgu ba wallahi wajen sa kaya canza mana sa kayan yaranmu wajen magana ta rashin mutunci da rashin kunya wajen abubuwa kala-kala in za ka irga wallahi ba su lissafi ba sun cutar da mu sosai da sosai kai kana gani ba wani abu ne ana kallo a gida wannan maganganun da kai a matsayinka na malam bahaushe bai kamata a ce kaje kana yin su a gaban yara ba ko abin da ya kamata ka sai gashi a tv an zo ana yi da uba da ya da ya da da da an zo ana ta kallo kai baka damu ana ta dariya su yaran sakon da suke dauka daban ne akan wanda kai kake dauka kai kana da hankali kana da mizan da yake tantance maka daidai da rashin daidai amma su fa wannan abin da suke faɗa birge su yake zancen nan da suke birge su yake shigan nan da wannan aktor take birge su yake kuma shi ne abin da take ƙoƙarin yi don Allah ba haka ba ne shi ne abin da yake faruwa shine abin da yake faruwa saboda haka gaskiya ta da mu cutarwa ba kaɗan ba to shi sa dole mu yi la'akari da irin wannan abin yan uwa daga cikin wa kunna na hubu ma alkha'ibina babban masifar kuma da bala'in al'ammatul kubra din ita ce wannan abar kuma har gwanda tv ma da abin nan akan wannan ba haka bane eh shine babban bala'in kuma ta shigo takobi ce mai kaifi biyu akwai alkhairi akwai sharri haka take idan ka ga dama za ka bincika duk abin da kake so wanda zai amfane ka a duniya ko a lahirarka akwai shi a cikin waya ɗaya hannun kuma duk wani baɗala da ka sani duk wata baɗala da ka sani a duniyan nan za ka iya yin ta ko ka ganta ko ka karanta ta a cikin waya to sai ka ga wanne muka fi a ciki amfanin muka fi amfani da shi akan waya ko kuma sharri kowa zai ba kansa amsa shine negatively muka fi amfani da waya ba positively ba kowa ya san wannan saboda haka abubuwa ne da ga sanan dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu gaba daya wa kunna nukazzibu bi yawmiddin abu na hudu da ya sabbaba musu shiga wuta suka ce wa kunna mun kasance nukazzibu bi yawmiddin muna ƙaryata ranar tashin alkiyama ita ce ranar sakamako ita ce yawmiddin maliki yawmiddin addini shine sakamako kenan to wannan gabar tawakkunnanu bi yawmiddin mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako to idan muka kalle ta da kyau sai ku ga a malasa ku bari mu gaba ku bari mu gaba sai ku ga ƙaryata ranar sakamako menene hukuncinsa sa don mutumin da ya ce bai yadda da ranar tashin alkiyama ba wannan menene hukuncin sa addini ya kafarta ta yanzu kun fahimta inda nake so da dosa ko da na ce kalulam na kuminal musallina za mu bambance daina sallah suke gaba ɗaya ko kuma wulakanta ta suke yanzu za ku fahimci menene ke a ciki kenan wanda ba sa yi ne gaba ɗaya ko su ake bayani wa kunna nukazzibu bi yawmiddin suka ce mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako suna cikin waɗannan halaye da ɗabi'u hatta a tanar yaƙini har sai da yaƙini ya zo mana menene yaƙini ita ce mutuwa ita ce mutuwa shine fassarar da dukkanin malamai tun daga kan sahabbai har zuwa magabata sai kai kalmar al-yaqinu abinda ake nufi da shi shine mutuwa fadin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata wa ubangijinka har yaqini ya zo maka ma'ana kai ta bautar Allah maɗaukakin sarki har sai mutuwa ta zo maka hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai ya rasu shine Uthman ibn Maz'un Allah ya ƙara masa yarda ya rasu a farko farkon hijira daga Makka zuwa Madina so haka ɗaya daga cikin mata sahabbai sai take yaban su take cewa ai shi ko ya dace ya samu aljanna to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake so ya mata tarbiyya ya nuna mata ba a yanke wa mutum aljanna idan ba Allah ne ya bashi ba shi ne sai ce mata amma Usmanu amma shi Usman yana nufin ibn Maz'un faqad atahu al-yaqin shi dai mutuwa ta riga ta zo masa yace amma fadin sa cewa dan aljanna ne da kika yi da sauransu yace wa ana rasulullah wallahi ma adari ma yuf'ali bi yawm al-qiyamah yace ni ne manzon Allah amma wallahi ban san abin da Allah zai da ni ranar tashin alkiyama ba wannan tawabu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kowa ya sai na ci makumar annabi ko al-firdaus la'ala yawa fi maqamin fi maqamin mahmudan alladhi wa'atta yawa to amma kaskantar da kai ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ɗan uwa al-yaqinu abin da yake nufi shine mutuwa amma Uthman faqad atahu al-yaqin mutuwa a lokacin sai amma Uthman yaqini ya zo masa shine mutuwa eh shine mutuwa akwai wasu daga cikin malaman sufaye da suke fassara yaƙini da cewa shine mutum yayi fana'i yayi wusuli akwai wani mataki na zikiri da sanin Allah da idan ka je ka yi shi to yaƙini ya zo maka sai ka daina bautar Allah wa abudu rabbaka ka bauta wa ubangijinka hatta hatta ya ace kal yaqinu har sai yaƙini ya zo maka kaga idan yaƙini ya zo maka sai ka daina sallah kenan shi yasa ana dauke musu sallah wannan da gaske ne ba ranar nake baku sallah wani wani yana ga wa yara su daina sallah ba nake baku labari anan ba a wani ƙauye wani yana ban labari cewa wani yana hana yara sallah yana cewa sallah na duk wahala ne duk kaza ne duk kaza ne da sauransu wallahi ku akwai matakin da idan mutum ya kai mutum ya yi tarbiya ya yi wusuli ya yi fana'i Allah raba mu da fana'i an kai fana'i ka kare fa kenan eh, ka narke a cikin hadara to shi kenan sai ka daina sallah ka daina azumi duk wani aikin ibada ka daina yi yanzu ba naka bane eh su abin da suke nufi kenan idan za su fasar idan za su baka ihtijaji sai sai maka Allah madaukakin sarki ya ce wa abudu rabbaka ta ya ce ka leku yaqin ka bauta wa ubangijinka har sai yaqin ya zo maka to kaga wannan fasara ta batacciya ko shakka babu fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa yaqini shine mutuwa gashi nan ba amma Uthman faqad atahu yaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah madaukakin sarki ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in su irin waɗannan mutanen da Allah madaukakin sarki zayyo mana ya zayyo mana su da bakin su suka yi bayani abin da ya shigar da su wuta irin su fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto baya amfani baya amfani su yadda Allah subhanahu wata'ala yake baje kolin ceto ranar tashin alkiyama su di yadda za a ceci mutane su ba a cetar su saboda yadda ceto yake kasance ranar tashin alƙiyama yan uwa shine Allah madaukakin sarki da kansa subhanahu wata'ala zai ceto shi da kansa akwai mutanen da sun cancanta su shiga wutar jahannama amma Allah da kansa zai fito da su daga wutar kai su aljanna manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ceto ba kala ɗaya ba kala biyu ba sannan annabawa sauran annabawa za su ceto mala'ikun Allah ma za su ceto yan uwa siddiqai masu mataki irin na sayyidina Abubakar Siddiq za su yi ceto sannan sauran salihan bayi da shahidai duk za su yi ceto to duk wannan ceton da za a yi Allah maɗaukakin sarki ya bada dama mutanen da duk sun cancanta su shiga wuta a fito da su a kai su aljanna su irin nau'in mutanen nan ba sa ciki ba sa ciki kai hatta ma wanda yake hatta wanda akwai wanda ya mutu a kafirci ma Allah maɗaukakin sarki zai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dama ya cece shi shine babban sa Abu Talib amma ba ceto ne za a ciro shi daga wuta a kai shi aljanna ba a'a za a ciro shi ne daga tsakiyar daga tsakiyar jahannama a kawo shi gefe annabi ya ce wallahi da ba dan ni ba da ya kasance a cikin tsakiyar wutar jahannama amma sai a kawo shi gefe shine ceton da za a yi saboda yawa annabi halacci ya so annabi ya girmama annabi ya mutunta annabi idan aka taba annabi kamar shi aka taba sallallahu alaihi wasallam to amma sai dai kash bai karba addinin musulunci ba amma wannan soyayya ta annabi ta masa tasiri sallallahu alaihi wasallam to har shi za a ce ta amma duk wanda ba sa yin sallah ba sa kiyaye sallah ba sa kaza ba sa kaza abubuwan da muka lissafa duk ceton mai ceto ba zai musu tasiri ba Allah Allah madaukakin sarki man tsari da su ya raba mu da shi shi yasa wani hadisi Abu Dharr al-Ghifari Allah kara masa yarda ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda yace la ilaha illallah yana mai imani da ita da khalal jannata zai shiga aljanna shine Abu Dharr sai abin ya ɗaure masa kai ce ya rasulallah wa in zana wa in saraka ko ya zina ko ya sata zai shiga aljanna inda ya ce la ilaha illallah annabi ya ce wa in zana wa in saraka ce ya rasulallah wa in zana wa in saraka ko ya zina ko ya sata annabi ya ce wa in zana wa in saraka sai da suka yi haka a sau uku annabi ya ce wa in zana wa in saraka ala ragimi an fi abi abi dharri ya ce ko da ya yi zina ko ya yi sata ko da abu zarin baya sosai ya shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam sai ko baka so shi sa shi kansa abu zarin idan ya tashi rawato hadisin idan ya faɗa in ya ce wa in zana wa in sarƙa ko da ni abu zarin bana sosai ya faɗa sai wa in ragiba an fu abi zarrin haka yake cewa in ragiba an fu abi zarrin ko da ni abu zarrin bana sosai ya shiga aljanna to haka Allah maɗaukakin sarki zai sa mutane da yawa a cikin aljanna amma waɗannan bai sa su ba samu ceton mai ceto ba su shiga aljanna shine saboda sun mutu a matsayin su na makafarai ba sa sallah Allah ya bani tsari wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace al-ahdu allazi bainana wa bainahum alkawarin da ke tsakaninmu da su su kafirai kenan abin da yake tsakaninmu da su shine as-sala sallah ita ce ta raba mu an fahimci zan ta ko sallah ce alkawarin da take tsakaninmu ita ce fasil wacce ta shiga tsakaninmu da su sai annabi ya ce faman taraka duk wanda ya daina sallah to faqad kafara ya zama kafiri in zuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa hakanan imamu at-tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan الشيخ محمد ناصر الألباني يتي hadisi ne hasan saboda haka hadisin ingantacce ne yan uwa to kaga mutumin da ya daina sallah gaba ɗaya wannan hadisin akan sai yake bayani idan ka ce an ce da mutum an ce da mutum mutum musulmi ne ka ce ya zama kafiri to sai mu tambaye ka shin shi ma manzon Allah yana kafarta musulmi ne sallallahu alaihi wasallam shin annabi shi ma yana kafarta musulmi to annabi ne ya faɗa yace al-ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad me kafara saboda haka ba ni na faɗa ba maimaita hadisin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ne ga ɗaya hadisin ma wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace bainal abdi wal kufri tarku salah tsakanin bawa da kafirci abu ɗaya ne shiga tsakanin su shine me tarku salah barin sallah malamai suka ce a cikin hadisin za ku ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi amfani da kalmar alkufuru bil ma'arifa ya kawo ta da alif da lam alkufuru malamai suka ce da inda kaji Allah madaukakin sarki ya ce alkufuru ya kawo shi alif da lam to ana nufin babban kafirci ba karaman kafirci ba akwai hadisin da ina ji mun karanta shi a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce akwai wasu ɗabi'u isnani fin nasi huma bihim kufrun yace akwai wasu ɗabi'u da mutane suke yi wanda kafirci ne waɗannan ɗabi'un kun ga da annabi ya tashi kawo kalmar kafirci sai kawo shi bin nakira huma bihim kufrun saboda karamin kafirci ake nufi ba babban kafirci ba babban kafirci ba so ne at-ta'anu fi nasbi ko wa niyahatu anil mayyit shine suka a cikin nasabar mutum da kuma kukan mutuwa da ake annabi ya ce waɗannan abubuwan guda biyu kafirci ne amma karamin kafirci ba babban kafirci ba amma aka kawo abu da alif da lam bil ma'arifa abin da yake nufi babban kafirci annabi ya ce abin da ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba abu ɗaya ne ita ce sallah duk wanda ya bata kuma shi kenan ya riga ya shiga cikin ɗaya layin Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu wannan hadisin shi ma ingantacce ne yan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Muslim hadisi ne na Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ƙara masa yarda malaiti hadisani sahihani waɗannan hadisan guda biyu duka da aka kawo su ingantattu ne wa fi sahihil bukhari hakanan hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man fatatu salatul asri habita amaluhu wanda duk sallar la'asar ta wuce shi bai yi ta ba har lokacin ta fita shine abin da ake nufi fatatu lokacin sallar la'asar ya fita har rana ta faɗi bai yi ta ba babu wani uzuri da shari'a za ta karɓa daga gare shi annabi ya ce habita amaluhu aikinsa ya rushe kaga akwai matsala eh aikinsa ya rushe to anan malamai sun yi tattauna sosai akan me ake nufi da habita amaluhu aikinsa ya rushe tunda a zahiri abu ɗaya ne yake rushe yake rusa aikin mutum gaba ɗaya ko menene shirka shirka walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna walau ashrakta la yahbatanna amaluka saboda ka shirka ce kadai take rusa ayyuka dukannin su gaba daya to amma gashi a cikin wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya bar sallar la'asar lokacin ta fita ita kadai to aikin sa ya ruguje gaba daya babban malami ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah a cikin littafin safatul bari sharhin sahih bukhari ya kawo maganganu da yawa domin wajahar da wannan magana ta ɗauki ma'ana cikakkiya da za ta tsaya da kafarta ya kawo maganganu da yawa daga cikin maganganu ya ce ashbaha min habati amalihi ya ce abinda ake nufi da wannan shine aikin da ya na barin sallar la'asar to ya yi kama da abin da zai yayi aikin da yake yayi kama da wanda zai ruguza masa aikinsa gaba daya amma bai kai ga ruguza aikin ba wakila ya ce wasu malaman suka ce ka da ayi habita aikin nasa ya kusa rugujewa ya kusa wasu malaman suka bada yana haikaito yana haikaito maganganun malami ne wajen fassara hadisi yace wakila wasu malaman suka ce nuqsanul amal abin da ake nufi shine aikin zai samu tawaya ba zai samu cikar da ake bukata ba idan da a ce bai bar sallar la'asar ba to amma shi da ya tashi kawo abin da yake ya farin jaye shi a wajensa ra'ayinsa sai ce innal amala la innal amala la yahbitu haqiqatan yace ayyukansa gaba daya a haƙiƙa yadda al'amari yake ba za a ce su ruguje gaba ɗayansu ba amma wa inda ma kharajal hadithu makharajal makharajal zajari shadid yace sai dai hadisin za mu ɗauke shi ne a matsayin wata irin a tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake game da barin sallar la'asar to amma akwai wata magana mai kyau da wani malami mai suna ahmad mamdu yake cewa أحبط الله عمله في اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر yace Allah maɗaukakin sarki zai lalata aikinsa aikin da ya bari a wannan ranar ma'ana ranar da ya bar sallar la'asar a cikinta to duk aikin da ya wannan ranar Allah maɗaukakin sarki zai lalata shi ina fata an fahimta to kaga wannan aikin ya dan wannan wannan fassara ta dan fi kusa da daidai ko to shi ma wannan ɗin ka kalla da kyau abu ne mai daɗi a ce aikin ga da kai na ranar duka na ibada an ruguza shi me dalili saboda ka bar sallar la'asar to ƴan uwa duk wannan ce ce kucin da muke ta yi akan wanda ya bar sallar la'asar ne ita kadai ya kuma wanda ya bar salloli gaba ɗaya to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗo ne dan ya nuna matukar muhimmancin sallar la'asar saboda sallar la'asar ita ce salatul wusta hafizu ala salawati was salatul wusta Allah ya ce ku kiyaye salloli a jumlace sai keɓance ta ita kaɗai ce wa salatul usar sallar la'asar saboda mahimmancinta malamai suka ce to me yasa aka keɓance sallar la'asar suka ce saboda sallah ce da galibi lokacin da ake ta lokacin hada-hada ne za ga 'yan kasuwa ana hada-hada a lokacin maybe lokacin baki sun zo za a yi kaza wannan yana can haka lokaci ne da mutane suke hada-hada a lokacin to shi yasa idan mutum bai aune ba yana karɓar kostoma yana bayarwa yana siyarwa sai ji an fara kira sallar magariba ko kuma ya ga rana tana neman faduwa bai je sallar la'asar ba to shi sa shari'a musulunci tana girmama sallar la'asar eh tana mutunta tana matukar daukar sallar la'asar da muhimmanci duk mutumin da ya batta bai yi ta ba har lokacin ta ya fita to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aikin sa ya lalace gaba daya Allah ya kiyaye mu dan uwa wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Bukhari ma ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa daga sahabi buraida ibn al-husayb radiyallahu anhu wa fi sunan hakanan hadisi ya zo a cikin sunan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce man taraka salata wanda duk ya bar sallah muta'ammidan da ganganci babu wani uzuri da shari'a za ta iya karɓa wajen barin wannan sallar faqad bari'at minhu zimmatullah annabi yace hakika alƙawarin Allah ya barranta daga gare shi alƙawarin Allah ya sauka a kansa alƙawarin Allah madaukakin sarki na bashi kariya alƙawarin Allah madaukakin sarki na kare jininsa da dukiyarsa da ruwa wannan ya sauka babu ruwan Allah da shi ina fata an fahimta to kaga ya mutum zai ji idan Allah madaukakin sarki ya dauke hannunsa daga gare shi eh ko wani mai gidanka ne ya ce babu ruwa na da kai ka je kawai ya mutum zai ji bari a ce Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai kuma ya ce babu ruwansa da kai ya fita daga harkarka to haka zai kasance ga mutumin da ya bar sallar asar da ganganci wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir nasa hadisi ne da yake ingantacce wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa umirtu an uqatila nas hatta ya ƙulu la ilaha illallah annabi ce an umarce ni da na yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah ma'ana har sai sun shiga addinin musulunci sun yi kalmar shahada kenan wa yuqimu salata sannan sun tsaye da sallah wa yu'tu zaka kuma sun ba da zakka abubuwa guda nawa kenan guda uku annabi ya ce fa idza fa'alu zalika idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum to sun tseratar da jinannakinsu daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai da haƙƙin addinin musulunci sai dai idan mutum ya yi abin da yake ya cancanta a taɓa jininsa to sai a taɓa jininsa mutum ya kashe wani za a rabu da shi ba za a rabu da shi ba mutum ya yi zina da aurensa za a rabu da shi ba za a rabu da shi ba to wannan shine bi haƙƙi haɗin mutum ya yi abin da ya cancanta a yi masa haddi sai a yi masa wa hisabuhum ala Allah hisabinsa akan sauran ayyuka kuma yana ga Allah maɗaukakin sarki wannan hadisi muttafaqun alaihi shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan hadisin yan uwa a shine hadisin da sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya kafa wa sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya kara masa yarda hujja da shi lokacin da mutanen da suka yarda suka yarda kun san bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mutanen ƙauyuka da yawa gefen Madina duk sun yarda suka ce Annabi da shi ya zo da addinin to ya tafi ma mun daina addini wasu nau'in riddan da suka yi kenan wasu kuma suka ce su ba su fita daga addini ba amma ba za su ƙara ba da zakka ba su dukiya ce take damu su ba za su ƙara ba da zakka ba dama annabi suke kawai tun da ya bar duniya shikenan ba za su ƙara bayarwa kankace ne sayyidina Abubakar Siddiq shine khalifan sa na farko ya tattara runduna ta yaki yace to duk sai an je an yaki sai an dawo su kan addinin musulunci da wanda suka hana zakka da wanda suka ridda gaba ɗaya duk sai an dawo su to a lokacin sai sayyidina Umar yake an karar da shi cewa annabi fa yace umirtu an uqatila nas hatta yashhadu Allah ilaha illallah sai ga musu wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya umarce da na yaki mutane har sai sun shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah su tsaye da sallah su bada zakka idan suka yi wannan sun tsare kansu daga gare ni jinanan su da dukiyoyinsu da sauransu sai ce waɗannan su ma ai sun ba da gaskiya da Allah sai sai na abubakar siddiq ke ce masa wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam laqataltum yace wallahi inda a ce za su hana ni daidai da da baibai shine iqal abinda ake daure da raƙumi da shi su hana ni shi da sun kasance suna ba da shi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu su hana ni yace wallahi sai na yaƙe su shi kansa sayyidina Umar kuma yace sai ya fahimci sayyidina Abubakar shine akan gaskiya ba shi ba ina fata an fahimta saboda haka yan uwa wannan hadisi da muka karanta malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma za ga ya kama da wannan hadisin a yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata sai ce me fa ikhwanukum fid din haka ne ko Allah na bayani a farko farkon suratul mai suratul tauba akan yakan mushrikai ku duk inda ku gansu ku kama su ku kashe su ku kaza sai Allah ya ce fa in tabu idan suka tuba wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka ba da zakka kun ga kama da hatta ya kulu ko ya shadu Allah ilaha illallah ko wa tabu shine me hatta ya kulu la ilaha illallah haka ne ko wa yuqimu salah kun ga wa aqamu salata wa yu'tu zakah wa atu zakah kun ga ayat ta dace da wannan hadisin kenan ina fata an fahimta yawa sai Allah madaukakin sarki ce idan suka yi haka to fa ikhwanukum fid din yanzu suka zama to ƴan uwanku a cikin addini to wannan ayar malamai suna ɗaya daga cikin ayoyin da suke hujja da ita akan duk wanda baya sallafa ya fita addinin musulunci tana da tana da ƙarfin wajen ihtijaji akan duk wanda baya sallah ya fita addinin musulunci gaba daya suka ce saboda Allah madaukakin sarki abu uku ya kawo yace duk wanda yayi su to ya zama dan uwanku kun ga mafhumul mukhalafa wanda bai yi ɗaya daga cikin su ba fa ba dan uwanku bane wanda yayi kalmar shahada amma baya sallah ba dan uwanku bane har yanzu wanda ya kalmar shahada yake yake sallah baya zakka shi ma ba dan uwanku bane tare da cewa dai batun zakka malamai sun yi sabani akan ta hana zakka yana fitan mutum daga daga musulunci ko fitar malamai sun yi sabani akan ta amma dai sallah malamai sun hada akai malamai sun hada akai suka ce saboda ka kalla cewa fa ikhwanukum fid dini sun zamto yan uwanku a cikin addini duk saban mutum duk yadda mutum ya kai ga sabo in dai akwai kalmar shahada a cikin zuciyarsa ba a ce masa ba dan uwanka bane musulmi haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne yanzu ka kalli mutumin da yake son kai ɗaya daga cikin manya manyan laifukan da Allah baya so amma still Allah maɗaukakin sarki kira shi da ɗan uwanka batun karɓar diya ko ba da diya ga wanda ya kisan kai da ganganci Allah maɗaukakin sarki ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un sai ce me fattiba'un bil ma'ruf wa adawun ilayhi bi ihsan ma'ana faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu dan uwansa ya yafe masa wani abu daga cikin diyar da zai bayar sai Allah ce fattiba'un bil ma'rufi shi wanda zai karbi kudin diyar dan uwansa to ya bibi kudin diyar dan uwansa a cikin kyautatawa ba tare da matsawa ba sannan wa ada'un ilaihi shi kuma wanda zai bada kudin ya bada kudin da ke kansa na diya bi ihsan shi ma da kyautatawa Allah ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma to malisha shine fadin Allah madaukakin sarki faman ufiya lahu sai ce min me akhihi dan uwansa kisan kai a mace aka kira shi da dan uwansa haka nan tawaga guda biyu da suka haɗu suke yaƙar juna suke kashe juna kowa ya san illa kisan kai a cikin addinin musulunci amma da Allah madaukakin sarki ya tashi bayani akan sai ya ce fa in wa in taifa wa in taifatani min al mu'minina idan tawaga guda biyu suka haɗu daga cikin wa muminai duk Allah sai kira su da muminai to kun ga laifi baya sa a ce mutum ba mumini bane amma duk mutumin da ya bar sallah sai Allah madaukakin sarki ce wannan ba dan uwanku bane ba dan uwanku bane to kaga barin sallah ɗaya ne daga cikin abubuwan da malamai suke zafafawa a kansa lalle duk wanda ya daina sallah gaba ɗaya wannan ya ba addinin musulunci to kaga ya dace da wannan hadisi da muka karanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa amwalahum illa bi haqqiha wa hisabuhum ala Allah wannan hadisi kamar yadda na faɗa Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man hafaza alaiha wanda duk ya kiyaye sallah kanat lahu nuran wa burhanan ita sallar za ta kasance masa haske a gare shi za kuma ta kasance masa garkuwa ranar tashin alkiyama wa najatin da kuma tsira a gaban Allah yau alkiyamata ranar tashin alkiyama annabi ce wa mallam yu hafizu alaiha wanda duk bai kiyaye sallah ba lam takullahu nuran wala burhanan wala najat ba za ta kasance masa haske ba ba za ta kasance masa a garkuwa ba ba kuma za ta kasance masa tsira yau alkiyamata ranar tashin alkiyama ba sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cewa kana yawmul qiyamati zai kasance irin wannan da ke tozarta sallah ranar tashin alkiyama amma a fir'auna zai tashi ga shiga fir'auna eh za a tashe shi tare da fir'auna wa qaruna da qaruna wa hamana da hamana wa ubay bin khalaf da ubay dan khalaf to ka kai saboda Allah ka tashi ga ganka tsakanin waɗannan ka san ma ka kade wallahi ka ba ma sai an gaya maka ba kasan ka kaɗe eh kasan ka kaɗe muna fata a tashe mu da annabawa da manzanni da sahabbai su sayyidina Abubakar Siddiq su sayyidina Umar su Uthman su Ali saboda Allah ka tashi ga Fir'auna a kusa da kai kai wai zaka kauce ka ga Habana da kuma Karuna saboda Allah ga kuma kafirin zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Ubay bin Khalaf ka gan shi ma a gefen kaza akwai matsala to annabi ce tare da shi za a tashi mutum me dalili saboda rashin kiyaye sallah bari ku ji bayanin da malamai suka yi game da haka wa qala umar radiyallahu anhu eh kafin ya kawo bayanin ya kawo asar na umar dan khattabi Allah kara masa yarda yace amma an annahu amma أنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاء الصلاة سيدنا عمر سيدنا عمر قال لك أرى مثل أما كسورة أنه يد الأمر يكي لا حظ لأحد باب ربو قواني في الإسلام أسكن الدين المسلم أضاء الصلاة دي ولاك أن تسلى معنى أدنكولي duk wanda ke wulakanta sallah yake tozartar da sallah to bashi da kowane irin rabo a cikin addinin musulunci in jiwa an ji sayyidina Umar yan uwa wannan magana sayyidina Umar fa ya faɗe ta ne a ƙarshen rayuwarsa lokacin da zai mutu yana sallah wancan ba majusi Abu Lu'lu'a ya zo ya soke shi sayyidina Umar a suma aka ɗauke shi aka kai shi gida bai san inda kansa yake ba bayan mutane sun karasa sallar a cikin masallaci sai na umar da ya farfado a gida abin da ya fara tambayar mutane mutane sun yi sallah abin da ya fara tambaya cewa bai tambayi cewa waye kashe ni ba waye soke ni mene masa a'a abin da ya fara tambaya shine mutane sun yi sallah a sallan nas mutane sun yi sallah sai aka ce masa eh mutane sun yi sallah sai ce to alhamdulillah la hazza fil islam liman taraka salah ba shi da rabo a cikin musulunci ga duk wanda ya bar sallah ku duba fa halin da yake ciki ya faɗa an soke shi mutuwa zai a lokacin mutuwa zai a lokacin a lokacin da wanda wanda ake ɗaukarsa a matsayin likitoci ya zo sai ce a je a kawo masa asir shine kamar ka ce zoɓo ko wani tsimi ko wani abu sai ce a ba sayyidina umar da aka ba sayyidina umar da ya sha sai yake fitowa ta cikin raunin sai ce sai dai ku yi hakuri sayyidina umar ya gama abin da ya sha ta baki yake fitowa ta ciwon sai ce shikenan alama sai da suke ganewa a lokacin ba zai kai labari ba to sai a lokacin yake tambaya cewa waye yake ya soke shi ya ce da ɗansa abdullahi dan umar duba ka ga waye soke ni sai aka ce masa ai wani ba majuse ne bawan mughira dan shu'uba sai ce alhamdulillah na gode wa Allah da bai sanya kisa na ko ɗauka jina ga wanda yake cewa la ilaha illallah ba eh mutum yana cewa la ilaha illallah kuma yazo ya kashe ni akwai matsala can can dai haka haka sai na Umar ya karasa to a lokacin sai na Umar ya faɗi wannan magana Allah ya kara masa yarda wannan asar na sai na Umar Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwattasa haka nan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta isnadinsa qala ba'dul ulama'i rahimahumullah malai ce wasu daga cikin malamai suka ce wa inna ma yusharu tariku sala abin da yasa za a tashi wanda yake barin sallah ma'a haula il arba'a tare da waɗannan gimagiman kafaran guda hudu li'annahu inna ma yashtaghilu an salah bi malihi aw bi mulkihi aw bi wazaratihi aw bi tijaratihi yace abin da yake shagaltar da mutum ya yin sallah ko ya wulakanta sallah ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu ko dai mutum ya ƙi yin sallah saboda dukiyarsa dukiya ta bunƙasa eh dukiya ta yi dukiya sai ya ga lissafi da sauransu baya bani sai sallah ko kuma zai rinka haɗe salloli saboda ana ta kasuwanci au bi mulki ko kuma saboda mulki ana hada hada siyasa an je nan an je can ana kamfen a nan ba za a tsaya a yi sallah ba me bi saboda wannan ne ko kuma au bi wazaratihi ko kuma mataimaki ne shi waziri kamar hamana kenan kun ga shi waziri ne ko Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqina Allah ya ambace su su su ukun gaba daya wani malamin tirmi ya ce shegu uku kenan Allah ya kyauta to idan shi hamana shi waziri ne na na fir'auna ya shine babban wazirinsa to idan wazirci kake ji da bambadanci da shige da fice ba kai hamana ba yawwa aw bi tijaratihi ko kuma kasuwanci ubay dan khalaf kenan shi kuma shine mutum ma da yake mutanen maka kasuwanci idan suka tattara dukiyarsa shi ake ba ya je yi kasuwanci saboda kwararre ne wajen kasuwanci to ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa za ku ga shi zai sa mutum ya yi mai ya wulakanta sallah to fa in ishtaghala bi malihi idan mutum ya shagalta ne yin sallah saboda dukiyarsa hushira ma qaruna sai a tashe shi ya gan shiga shiga qaruna eh ya gan shiga shiga qaruna wanda Allah ya ce ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihina eh shi dukiyar qaruna mukullan ma da ake bude taskokin gardawa ne suke taruwa su dauki mukullayen ba wai taska ba mukullayen kawai Allah ya ce latanu tana nauyayar bil usba in aka ce usba su ne gardawa kamar mutum bakwai zuwa tara haka to sai an yi taron dangi ake ɗaukar mukullayen taskarsa shi za malamai suka ce an yi ittifaqi ba a mai dukiya kamar karuna ba har yanzu eh ba ai ba ai ba sai dai kawai a kamanta mutum ya dan samu abin da zai samu kawai amma ba ai kamar karuna ba mutanen sai suka rinka ce masa la tafar haka da kai alfariya ka daina jiji da kai ka daina daga kai ka daina kaza inna allaha la yuhibbul farihina Allah baya son masu alfariya ya ce musu kai ku saurara inna ma utituhu ala ilmin indi Allah fa ya bani dukiyar nan ne dan ya sani na fi cancanta da ita kai me yasa ba a baka ba kai me yasa ba a baka ba sai alam awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an bai san Allah madaukakin sarki ya halakar da wanda suka fi shi karfi da tara dukiya da yawa ba kaga ashe kafin shi ma an samu wanda suka fi shi tara dukiya kenan ko gashi na Allah ya ce wa aktaru jam'an wala yus'alu an dhunubihimul mujrimuna Allah kiyaye mu to sai mutum a tashe shi da karuna wa in ishtaghala bi tijarati idan ku ya shagalta ne saboda kasuwancin sa hushira ma'a ubay ibn khalab sai ya ganshi gashi ga ubay dan khalab tajir tajir al-kuffari makka shine dan kasuwar da ke yi wa mutanen makka kafaran makka kasuwanci wa rawal imamu ahmadu an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu hakan an rawaito daga imamu ahmad dan hanbal daga mu'adh dan jabal Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala yace man taraka salatan maktubatan wanda duk ya bar wata sallah ta farilla ita ce salatul maktuba as-salatul maktuba sallah ta farilla kenan wanda ya barta muta'ammidan da ganganci babu wani uzuri faqad bari'at minhu dhimmatullahi azza wa jal to alƙawarin Allah madaukakin sarki ya barranta daga gare shi irin hadisin da makaranta a baya ne ko Allah subhanahu wata'ala ya samu dace yan uwa na ga ba za mu iya karasa babu mu za mu dakata anan idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu kammala amma dai mu sani cewa yan uwa lallai wasa da sallah ɗaya ne daga cikin mafiya haɗarin laifi da za ka yi wa Allah madaukakin sarki eh mu yi kokari mu kiyaye sallah duk abubuwan da muke mu basu mu je mu sallah mu kiyaye sallah kwarai da gaske duk lokacin da kaji an yi kiran sallah ka bar abin da kake kaje kai sallah shine babban abin da zai baka nutsuwa hatta hatta a rayuwarka ta duniya ma idan mutumin da yake sallah akan lokaci za ga yana da nutsuwa ta musamman wannan haka yake musamman kana kiyaye sallolin sallolin yadda ya kamata ka koyi ta yadda take kana cika ruku'unta da sujjada da abubuwan duk yadda sallah take to insha Allah ta'ala za ka kasance daban daga cikin mutane Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyaye sallolin mu Allah ya samu dace a akwai kamar yadda muka ambata wancan sati cewa wasu daga cikin uwa sun bada shawara wannan azkar da muka ambata na rike suka sai araba azkar da muka ambata na fakku sihir ayatu fakku sihir ayoyin da ake karanta wajen warware sihiri eh to gashi nan wasu ƴan uwa sun bugo kuma insha Allah ta'ala za a raba ƴan uwa eh ga ta nan kamar yadda na faɗa dai duk wanda zai karanta zai samu ruwa mai kyau ne ya karanta ya kara bakinsa ya karanta ayoyin da suke ciki akwai ayatul kursi babu ita a ciki sai a ƙara ta eh akwai ayatul kursi an manta ba a sata a ciki ba sai a ƙara ta idan mutum ya karanta zai samu ganyen magarya guda bakwai sai ya dandaka shi danye ake so sai mutum ya sa a cikin ruwan sai ya wanka da shi sai ya wanka kuma ya sha tsawon sati ɗaya ko sati biyu insha Allah ta'ala wannan sirrin zai warware akwai kuma ayatul ruqya ayoyin da ake karanta su kuma wannan ana karanta ne mutumin da yake aljani haliya misali mutumin da aljanu suka buge haka yana irin burburu haka da sauransu to idan namiji ne zaka dafa kansa zaka rike kansa haka sai ka karanta masa ayoyin idan kuma mace ce ba sai ka taba ta ba zaka zaka je daidai kunnanta ka karanta mata shine abin da ya kamata dan wasu daga cikin masu rikiya suna shiga cikin wannan kuskuren sai su je su rinka taba matan mutane ko abin da ya kamata haka ba dole sai ka taba ta ba ba wanda ya ce sai ka taba ta tunda kai ba likita bane bare a ce aiki zaka mata ko dinki zaka mata ko abin da ya kamata ba haka bane idan ka karanta idan ka karanta mata qur'ani insha Allah ta'ala zai tasiri yawa saboda haka ayoyin su ma akwai kamil mun yi magana da shi shi ma zai bugu sun Allah da shi ma mai bi zuwa sati mai zuwa sai an raba yan uwa eh insha Allah ta'ala Allah ya samu dace to na'am na'am tom akwai yaro da yake da larura ta taban hankali an neme shi a rasa da Allah ya uwa shi a cikin adoyi Allah madaukakin sarki ya bayyana shi Allah ya sana cikin hannun aminci za mu dakata anan insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله